إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar goma ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 88 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin kitabu al-istiqama wallafar al-imam shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici game da fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman wanda suke magana akan as-sifatul khabariyya na Allah subhanahu wataala ibn Taymiyyah kamar al'adarsa yana yin dogon zance da sakin layi a inda yake ɗauko mana maganganu daga littafin ar-risalatul qushayriyya na abul qasim al-qushayri kuma yake tattaunawa da mai da zance akan waɗannan maganganu da yake a yanzu yana ta yi mana magana akan hukunce-hukunce da musulunci ya tanada game da mu'amalar musulmi da abubuwa masu kyau da abubuwa masu ba da sha'awa ga idansa tun daga kan wato sutura da mata da sauran abubuwan da suke burge dan adam da kuma me ya halasta me bai halasta ba a cikin waɗannan abubuwa din ga musulmi ba za mu tashi inda yake cewa wa kadhalikal quwwatu wa in kanat min sifatil kamal allati yuhibbuha Allah ta'ala hakanan karfi na daga cikin siffofi na kamala waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake so amma ba kowane karfi ne kuma shari'a ta yadda da shi ko take da wato tanadi na yadda za a mu'amalance shi ba ta yi mashi tanadi na yadda za a mu'amalance shi a bisa mizanin shari'a kuma bata yadda a haura wato abinda shari'a ta tanada wajen amfani da ƙarfi ko cin moriyarsa ko a wato amfana da shi ba malam yace fa idza kanat al i'anatu ala al kufri wal fujuri allazi a a yubghidu Allah ko allazi bagadallahu lahu wa maqatahu alayhi yace idan ya zama al'iana taimakekeniya alal kufuri akan kafirci ne wal fujuri da saban Allah allazi bagadallahu lahu wanda Allah yana kin kafirci da fajirci wa maqatahu alayhi kuma Allah yana kyamatar wannan abu wa tafwitihi lima yuhibbuhu min al imani wal amal salih wanda kuma a garin amfani da karfin wajen fajirci ko kafirci to za a saryantar da za a yi asara abinda Allah yake so na imani da aiki na gari a azama bi kathirin wanda wannan asara tana da girma da yawa da yawa min mujarradi ma fil quwwati min al-amri al-mahbubi fiye da abinda ke cikin karfi na abinda ake so tarajjaha janibul bughdi bi qadri zalika to gurgurdan wato abin da ke ciki na hakan gwargwadon yadda za a rinjayar da ƙin ƙarfin idan mutum yana da wani ƙarfi amma sai yana amfani da ƙarfin wajen kafirci ƙarfin jiki ko ƙarfin mulki ko ƙarfin wato soja ko ƙarfin dukiya yana amfani da shi ya fajirci ko ya kafirci ko ya aikata wani abu da Allah baya so kuma garin aikata waɗannan abubuwa na ɓarna lazimin haka zai yi asarar aikata abin alkhairi ko aiki mai kyau to a wannan lokacin sai zama duk da nasoshi sun zo akan cewa ana son ƙarfi siffa ce mai kyau to a lokacin sai zama wannan ƙarfin ba abin soyuwa bane saboda janibin barna ya rinjaya a cikin yadda ake mu'amala da shi fa idza kanat alquwa fil iman amma idan ya zama ƙarfin a cikin imani ne kana al'amru kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama to anan sai ƙarfin yayi amfani kamar da Allah yake cewa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila allahi min almu'min adh-dha'if mu'mini mai karfi yafi soyuwa kuma yafi alkhairi a wurin Allah fiye da mu'mini mai rauni kamar da muka ji a baya wanda karfin shi zai taimake shi wajen jure fitintunin rayuwa zai taimake shi wajen samun azama da ƙwarin gwiwan aikata alheri zai taimake shi wajen juriya don fuskantar kafirai a wurin jihadi to wannan ƙarfin mai amfani ne kuma Allah yana son mai irin wannan ƙarfin fiye da sauran muminai ko fiye da wani shi mumini wanda bai da irin wannan ƙarfin to wannan shine irin ƙarfin da shari'a take so ba ƙarfin da mutum zai yi amfani da shi wajen zalunci ko fajirci ko barna ba wa min al-ma'lumi anna Allah yuhibbu al-hasanati wa ahliha abu ne sanne cewa Allah yana son kyawawan ayyuka da kuma masu aikata kyawawan ayyuka din wa yabghudu sayyi'ati wa ahliha kuma Allah yana kin munanan ayyuka kamar yadda yake kin masu aikata munanan ayyuka fa huwa yuhibbu kullama amara bihi amra ijabin au amras tahbabin Allah yana son duk abin da ya umarni ya ce a aikata umarni na wajibi kamar sallah ko umarni na mustahabbanci kamar ainihin azumi na nafila ko makamantansu ko sallar nafila to Allah yana son wannan abu wa kullu ma hamidahu wa kullu ma hamidahu wa asna alayhi da kuma duk abin da Allah ya yabawa da abin da Allah ya yabe shi min sifati na daga siffofin da Allah ya yaba to Allah yana son su kamar mene mislul imani kamar siffar mislul ilmi kamar siffar ilmi wal iman da siffa ta imani was sidq da siffa ta gaskiya wal adl da siffa ta adalci wat taqwa da siffa ta tsoron Allah wal ihsan da siffa ta kyautayi wa ghairi zalika da wasu waɗannan wa yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci masu alqist wa yuhibbu at-tawwabin kuma yana son masu tuba kamar yadda Allah yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah a a can karshe sai Allah yake cewa a a min inna la yuhibbu at-tawwabin ko ne karshen ayat wa yuhibbul mutatahhirin yana son wato masu tuba da masu tsarki kaga Allah yana son su sannan Allah yana son al-muqsitina haka kamar fadin Allah wa in hakamta bainan nasi fahkum wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin idan zaka hukunci kai hukunci da da qisti da adalci lalle Allah yana son masu masu adalci wa yuhibbul muhsinina Allah yana son muhsinai kamar inda yake cewa wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ga sunan dai da yawa irin waɗanda Allah yake so kuma ya ambaci soyayya gare su da kuma waɗanda baya so kuma ya ambaci baya son su wallazina yuqatiluna fi sabilihi saffan kuma Allah yana son waɗanda suke yaki dan da kalmar Allah saffan su yi sahu sahu kamar da Allah ya faɗa inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus kamar ka ce gini ne wanda aka jajjera bulo din shi aka tsara shi yadda ya kamata wa yabghudu al-kufra wal anwa'a Allah yana kin kafirci da nau'o'in shi wa zulma Allah yana kin zalunci wal kadhiba Allah yana kin ƙarya wal fawahisha Allah yana kin sabo munanan ayyuka ma zahara minha wa ma batana da wadda ta bayyana da kuma take a ɓoye wala ahada aghyara minhu ba wanda yake Allah kishi kullu ma haramahu yubghiduhu duk abinda Allah ya haramta Allah baya son abu da haka zaka ji a cikin alqur'ani akwai wurare da dama da Allah ya ambaci abubuwan da yace baya so kaza kaza kaza sai Allah ya ce baya so kamar misali kamar ta'addanci wato ta'addaga rayuwa ko jini ko dukiyar wani ko mutuncinsa da Allah yake cewa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadi kar ku yi ta'addanci ga mutane Allah baya son masu ta'addanci masu wuce iyaka a dokokin Allah ko a mu'amalar su da bayin Allah hakanan Allah baya son barna kamar yadda yake cewa wa idza tawalla sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla inna Allah la yuhibbul fasad Allah baya son barna hakanan Allah baya son kafiri mai saban Allah kamar da Allah yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya san kafiri mai saban Allah irin shi kuma kamar faɗin Allah wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah biyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kun juya baya to kafirci ne wannan juyawa Allah da manzansa baya kafirci ne kuma Allah baya san kafirai haka irin fadin Allah wa amman ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul la yuhibbul zalimin wallahu la yuhibbul zalimin haka ne ko fa in tawallaw wa amman ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin na'am kaga Allah bai san azzalimai haka nan Allah baya san mai alfahari kamar yadda ya faɗa yace inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya san wanda yake da jiji da kai kuma yake alfahari yake nuna ya isa Allah baya san maha'inci khawanan asima mai ha'inci wanda yake saban Allah wala tajid alil ladina anil ladina yahtanuna anfusahum Allah yace inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima Allah baya son mahaifinci wanda zai yi jayayya a madadin masu sabo Allah baya son mummunan aiki la yuhibbullahu jahra bisu'i baya son bayyana mummunan magana la yuhibbullahu jahra bisu'i min alqawli Allah baya son ana mai ana ana bayyana wato mummunar magana ga sunan dai da yawa Allah baya son masu israfi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina baya son masu israfi haka nan Allah baya son masu cika baki da kuri izqala izqala qawmuhu la tafra ko inna Allah la yuhibbul farihin suna nan da yawa waɗannan kamar misalai ne kawai to duk irin waɗannan abubuwa Allah baya son su kuma ya faɗa ƙarara ya ce baya so kuma kada a yi waɗancan kuma ya faɗi yana son su masu adalci masu imani masu kyautayi masu kaza masu gaskiya فإذا كان مع الجمال فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة idan ya zama waɗancan siffofin suka haɗu tare da wani abu mai kyau ko suka haɗu da wani abu wanda ta wata fuska za a so shi ma huwa baghidun min alfawahish shi jamal din kyau na halitta sai ya haɗu da abin ƙi na alfasha awul kabir ko mummunan ko ƙarya aw zulmi ko zalunci aw ghairu zalika ko waninsa kama zakarahu fi qawlihi kamar da Allah ya faɗa da yace kul inna ma harrama rabbiya alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kace musu abinda Allah ya haramta shine alfasha mabayyaniya da boyayya da saban Allah da ta'addanci ba tare da haƙƙi ba da kuma shirka sannan kuma Allah bai saukar da hujja akan shirka ba wa anta qulu allahi ma la ta'lamun an antana mun karanta wannan aya a baya da wasu bayanai da malami akan ta da kuma cewa Allah ya hana ku kirkiri magana ku danganta wa Allah abinda ba ku sani ba fa inna zalika to wannan abin ki da za a samu tare da wani abu mai kyau yufawwitu ma huwa ahabbu ila Allah min al-jamal bi kathir to zai asarantar da zai kore zai sa ayi asarar abinda Allah yake so na kyau tare da wannan halitta wayujibu min maqatillahi kuma zai jawo ki wato fushin Allah wa bugdihi da ki da Allah zai ma wannan abun ma huwa a'zamu bi kathirin mimma li mujarrad al-jamal min al-hubbi wanda zai haura sosai zai fi ƙarfin tsuran son abu da ake yi don kyansa wa yujibun nahaya amma yujibu hadhihi sayyi'atil kathira wanda hakan kuma shi ya jawo aka hana shari'a ta hana waɗannan munanan abubuwa masu yawa wa yufawwitu aljamal alafdal kuma zai yi sa ayi asaran kyau wanda shine mafi falala kyan imani kyan zuciya wa huwa kamalu alkhulki wa husni ko kamalul khalqi wa husni shine wanda za samun kyakkyawar halitta ta zuciyar mutum kyakkyawan hali wa ma fi zalika min alhasanat da kuma abin da ke bi bayan haka na kyawawan abubuwa wa kana ma fi zalika min almubghibat wa tarki almahbubat rajihan ala alhubb alladhi lil jamal sai zama abin da ke cikin irin wannan halitta na ababen ƙi da kuma barin ababe masu kyau na gaskiya to ya rinjayi abin da ke cikin shi na kyau sai zama sai a haramta wa ala hadha yajri al-amr to haka ake gudanar da al'amura ala muhabbatil insani lishay'il jamili min surati wan nazari ilayhi ta bangaren wato yadda dan adam yake son abu mai kyau kuma in ya ga abu ya burge shi zai tsaya yana kallon shi kuma ya dukulu fi zalika min quwwatil hubbi da abin da ke biyo bayan haka na ƙarfin so wa ziyadati fihi da ƙaruwan da so zai hauhawa allati tusamma al-ishq wanda shi ake cewa al-ishq akwai gama garin so akwai kuma so wanda ya wuce gama gari shi ake cewa al-ishq akwai sunayen shi da dama ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbina ya ambaci suna kala daban-daban har guda 50 da ake kiran soyayya wadda take zautar da mutum take sa ya wuce makaɗi da rawa da haka da aka tambayi tun aristotle da aka tambaye shi aka ce menene al-ishq abinda bature ke ce ma passion p a s i o n passion sai ce shine wato hauka da ke bujiro ma zuciyar da babu komai a cikinta ta ta'allaku da wani abu wanda zai kai ta ga halaka wannan kafiri ne bai ke faɗa wannan irin soyayyar da wannan matar ta yawa annabin yusuf irin shi ake ce ma ishik mutum ya shiga cikin wata ƙauna har ya fita a cikin hayyacin shi har ya dinga abin da za a dinga ganin kamar bai da hankali har yi abin da za a ji labarin wautar shi game da ita domin kaga koda a loga in ka bincika misali ibn manzur al-ifriqi a cikin a cikin abin da lisanul arab da yago yana tarifin al-ishq sai yace huwa faratul hubbi shine so wanda ya wuce iyaka wanda ya wuce makaɗi da rawa ko kuma ka ce ujubul muhibbi bil mahbubi akthar min al-lazim abinda kake so ya dinga burge ka har burgewar ta wuce kima za ka iya yin komai har duk abin da yake yi ka gan shi daidai kuma za ka iya yin duk wani wauta ko saɓan Allah ko fita daga mizanin hankali don ka gamsar da tunaninka na ƙauna ga wannan abin ƙaunar shi ake cima al'ishik cuta ce disorder ne ƙwaƙwalwa yake samun mutum ya dinga irin wannan soyayya shi ne irin sanda maza galibi suke ma mata ya wuce kima har yabo ya dinga yin abubuwa wanda ba su dace ba wani akan mace zai iya har yi ma mahaifiyar shi wulakanci ko duk mutanen duniya ma ya bata da su to wannan al'ishku din shine kamar da ya faɗa na yace ziyada ƙaruwan so so ya ƙaru ya ƙaru har ya samar da naƙasa a cikin hankali ya samar da barna a cikin addini ya samar da rashin kula da mutunci da ɗabi'a ta gari to irin wannan son ko mata aure ce kake mata shi to zai kai ga matsala shine irin san da bawo shi ke ce mu so hana ganin laifi ko wanda ake cewa ai so makaho ne da irin wannan san ne wanda bai barin ka ga hanya daidai wa daida wani yana ma ƴaƴan shi irin wannan san wani yana ma sana'ar da yake irin wannan san ko ga yana ma abin hawa ko sutura ko wata ko wani tafarki ko wani tunani ko wani ra'ayi na siyasa ko wata aƙida ko ɗariƙa ko wani shehi duk abin da ka mishi irin wannan san so wanda bai barin ka kaga gaskiya wanda ba ka da control akan tunaninka game da wannan abin son to halaka ce da gwargwadon yadda ka zaƙe a cikin irin wannan so ɗin da gwargwadon irin halakar da za ka iya yi ina fata mun gane wannan shi ne yake mana kwatance da shi ana yace fa inna zalika idza khala anil mafsadati rajiha to shi so idan ya tsiraitu daga wata barna wanda za a iya rinjaya zuwa gare ta mislu an yuhibbal insanu imra'atahu kama a ce mutum ne yana kaunan matar shi ta aure wa jariyatahu ko ya kaunaci sadakarsa concubine hubban mu'tadilan amma so wanda yake madaidaici so ne wanda yake na so ya kusance ta ko da yaushe ya faranta mata rai ya biya mata bukatunta na rayuwa idan tana cikin damuwa ko fushi ya bata hakuri irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa matan shi yana son su yana kaunar su yana ji da su amma wannan bai hana in sun yi laifi ya musu tankiya bai hana idan sun yi wa junan su zalunci ko rashin kyautawa ya musu wa'azi kamar yadda ya musu Hafsa da Aisha Aisha tana daga cikin matan da yafi kauna amma ta yi barna ba wata ta fasa kwanon wata ya ce sai ta biya kaga ba ishki ne wanda yake a makance ba Hafsa ta ce ma Safiya ya bayi hudiya ya je ya tare da ita ya ce mata ki tsoron Allah ki Hafsa ki daina irin wannan abin da kike to wanda yake irin so da babu linzami akai idan matar da yake so ta yi matsayar laifi sai ya goyi bayan wanda ta yi laifin ba wani ya justifying laifin ko kuma in ma ya yi ƙoƙari sanda waccan ba ta nan sai ba wannan haƙuri ya ce ki haƙuri ki san ban saran ta ya ɓaci ki haƙuri ki dai ki dogara ga Allah ba komai zan ganta ko ba ni ganta ba ko mun gani to kaga daga nan zai zama bai da adalci me zai biyo baya shine Allah zai kama shi da rashin adalci to da kai so wanda yake mu'tadilan madaidaici wanda bai hana idan mutum ya yi laifi a gwada masa laifinsa haka ‘ya'ya akwai wanda yake son ‘ya'yan shi so wanda baya so a ga laifinsu in an ga laifinsu ma za a yi faɗa da shi kamar irin yanzu yadda ya zama ma iyaye al'ada shi iyaye kullum suna cikin challenge malaman makaranta akan ana duka musu ‘ya'ya ana hukunta ‘ya'yansu da sauransu wasu ma su ɗauko ‘yan sanda wasu su taho da fushi ka ji an ce an dallawa wani malami makaranta a islamiyya ko an je an haɗa kai da ‘yan kwamiti an kore shi ko an zo an ɗauko ma principal 'yan sanda duk kullum muna jin irin wannan irin yadda iyayen suke da fartul mahabba ga 'ya'yansu ko kuma sana'ar da mutum yake yi ya ƙaunaci sana'ar har ta wuce kima ana kiran sallah ana hayya alal falah taho zuwa ga tsira abinda falah da yake ce maka kenan hayya alal falah taho zuwa ga tsira ba zai taho ba har a sake a tada ikama a ƙara maimaita wannan kira ya ci gaba da harkar shi saboda yana ƙaunar abin da yake ko kuma irin yadda mutane zaka ga zasu suna shirye da su ba da jinin su da rayuwarsu akan jam'iyyar siyasa akan ra'ayin wani dan takara ko akan wata manufa ta duniya duk wannan farqul muhabba ne kai da baka cikin abin sai ka dinga ganin wannan wani bai da hankali ne saboda kai yanzu kana da kana da madaidaicin hankali da kake aunawa Allah bai jarabce ka da wannan jarabawa ba amma shi da ya riga ya shiga zai ga abin da yake daidai ne baya jin maganar kowa duk abin da za a faɗa ba zai ji ba sai dai yayi wannan abin da yake shine kawai ke ganin gamsuwa aw yuhibba ma la fitnata fi ko mutum ya kaunaci wani abu wanda babu wata fitina a cikin sa ka hubbihi lil jamil min ad-dawabi was thiyab kamar mutum ya kaunaci kyakkyawan sutura da kyakkyawan abun hawa soyayya madaidaiciya yadda duka ɗan adam yana da wannan zaka ga kyalle a kasuwa ko sutura a jikin wani ko kiga sutura a jikin wata ya baka sha'awa ko ya baki sha'awa kai ma ka je ka so irin shi kaɗanka ko kuma ka bayyana ƙaunarka ga wannan tufan wataƙila ma har ka nemi cewa mutumin ya gaya maka ina ya siya haka abin hawa tun daga keke ko jaki ko doki har zuwa mota to amma akwai wanda zaka ga musamman wannan zamanin akwai attajirai wanda suke bautawa motoci jama'a bautawa in the sense that kawai so suke su jera su kullum a musu wanki a yi musu ki a ji lafiyarsu akwai bakanike da aka ajiye aiki shi kenan duba su ko dawakai akwai wanda suke madawakai irin wannan bautar za ka ji doki guda ɗaya wani an siye shi miliyan biyar wani miliyan takwas abincin da yake ci kai ɗan adam ba za ka same shi ka ci ba akwai dawaki wanda abinci sai an dafa yadda ake dafa shinkafa da miya da kifi da latas da komai haka ake dafa musu ana sa musu a kwanuka ana ba su kuma akwai likitoci da ake ɗauka aiki suke nan kula da su veterinary doctors ne suna musu abin nan aski suna datse musu akaifa suna musu wanka suna musu allura daga kafi da komai kuma a cikin inuwa suke ɗakuna na inuwa masu ac da fitila wanda kai da adama ba dole ka samu ba kana nan alu sufa kana bacci a cikin masallaci to kaga wannan jarabawa ce mutum yake fadawa ciki halaka ce kuma wannan halaka ce wani kuma zaka ga tsuntsu yake mawa irin pet tsuntsaye ko kare ko mage ko mai sunan shi mai surutun nan parrot ko akukuturu akwai da akwai shi ya mutu shi ma sai an niga mai allurai hawan jinin shi ya tashi saboda akukutarin shi ya mutu haka sai da aka dinga mai allura da ya farka in ya fara kiran suna akun sai a sake mishi allura don ya dan samu ya yi bacci in ka ji irin akwai su da yawa ba a tarihi ba jama'a akwai littattafai da aka rubuta don killace tarihin irin waɗannan masu wannan ɗabi'a in kun tuna mun karanta labarin wani a cikin iktidawu wanda ya jarabtu da son wani yaro har aka dinga roƙon yaron Allah annabi cewa ya je ya gan shi ga ya can a gadon mutuwa ya ce zai mutum yaron nan bai zo ya gan shi ba har yaron ya kama hanya da je daga ba kawai zuciya ya ce wallahi sai dai ya mutu ya haƙura ya kyale shi kuma mutuwa ne akwai akwai akwai malamin hadisi da mun karanta tarihin shi a baya malami ne dan shi ne ya rasu sanadiyar lalacewar rayuwar shi kenan shi wani dan shi da ya kwalla farai da shi tunda yaron ya mutu shikenan hadisan ma da suka rikice kullun ya ta kuskure daga baya shi ma bai hakura ba sai da ya ga shi ma ya mutu so irin wannan duka jarabawa ce jama'a fitina ce karka fata Allah ya jarabce ka da ita kuma wanda kaga Allah ya jarabta da ita to kai mishi addu'a Allah ya raba shi da ita wa yuhibbu waladahu wa abahu wa ummuhu zaka mutun yana akwai kauna madaidaiciya da zaka yi ma danka da mahaifinka da mahaifiyarka wannan duka kauna ce madaidaiciya babu laifi akanta wa nahu zalika min mahab min mahabbatir rahim da ire-iren wannan na kaunar wato ƴan uwa makusanta ka nau'il jamali ko ka kaunaci wani abu mai kyau al-hubbi al-mu'tadal ka kaunace shi so madaidaici fa haza Hassan wannan abu ne mai kyau ƙauna madaidaiciya ga abin da ya halasta a ƙaurata irin wannan ƙauna wa amma idza ahabban nisa al ajaliba to amma idan mutum ya zama yana ƙaunar mata waɗanda ajanabai ne ba matan shi na aure bane mata ne na gari aul maradan ko kuma samari shagirai marasa gemu wa nahu zalika ko makamancin waɗannan فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية to irin wannan kaunar tafi kauna da irin kauna ta dabbobi dabba tinkiya ko akuya ko makamantansa sune suke kaunar kowa a cikin wato namijin zakara yana kaunar kowace macen kaza in ya ganta haka namijin rago yana kaunar kowace ta macen tinkiya idan mutum ya zama duk matar da ya gani kawai shi yana santa yana wannan ma ta burge shi wannan ma yana son to wannan kauna ce irin ta dabbobi walaysa fi dhalika mujarradi mujarradu mahabbatil jamal ba wai kawai zai ce ne a aishi yana son abu mai kyau bane kadai da haka ya ga abu mai kyau ne yake so wasu suna justifying irin wannan barna da cewa to ai mai kyau ce ya zai aka ce abu mai kyau ba za a kaunata ba hausawa ma hakar magana suke ce son kowa idan mace mai kyau ce sai a ce mata san kowa kin wanda ya rasa wal mahabbatul haywaniya mimma yubghiduha Allah wa yamqutuha irin wannan so na dabbobi to irin abu ne da Allah yake ki baya san sa wa tawabi'uha abinda ke biyo bayan irin wannan son mutum ya ga abu mai kyau wanda bai halasta gare shi ba ya so shi sawa'un halitta ce kamar mace din ko kuma wani abu ne kamar wata dukiya da ba tashi ba ya ganta ya so dukiyar har ya wuce makaɗi da rawa wani abu yana iya biyu baya shi ne yana iya zama farawo da nisa ci wannan abu ko ya nemi hanya ta samun kuɗi na haram don ya mallaki irin wannan abu to shi ne tawabi'uha ko wannan mata da ya gani ta shiga ran shi ya fara bibiyanta har ya kai ga yin barna game da al'amarinta wani ma ko da mata aure ce muhsina ba abin da ya dame shi in ya ga yana son ta to sai ya bibiye ta shine ce wa tawabi'uha manhiyun anha ma azalika abin da ke biyo bayan haka ababan hani ne wa sawa'un kana ma al mahabbati fi'lul fahishatil kubra shin wannan kaunar ta kai shi zuwa ga alfasha mafi girma kamar zina ko luwadi au kanat litamattu bin nadari ko ko kawai yakan ji daɗi ne da in ya ganta wasama ko ya saurari muryarta wa gairi zalika ko makamancin wannan akwai wanda ba zai kai ga yin alfasha ta zina ba ko ta luwadi ba amma zai zauna inda duk sanda wannan mata ta wuce zai ganta ko mata suna wucewa yana ganin su ko a yanzu a zamanance yayi ta kallon hotunan su a Facebook yana jin dadin gani hotuna ko videos ko makamancin haka kwanaki ina jin ai za mu tan labarin wani wanda ya taho gari gari tun daga wani gari ya zo kano wai yana kaunar wata yar fim da ya zo ta ƙi ganin shi sai wai sha guba zai kashe kan shi allah da ya sa da sauran rayuwar shi aka cece shi kaga irin wannan ne irin shi ne wannan al'ishku ɗin wani yana ƙaunar mutumin da ko matar da bata ma san yana yi ba wani wata tana ƙaunar wani mutumi a can nesa wanda ba ta da yadda ta suka gare shi amma ta jarabtu akan ƙaunarsa kuma har ta bayyana haka tana yin abubuwa na hauka ko wauta irin yadda misali yanzu aka ga samari sukan ƙaunaci ko dai 'yan ƙwallo 'yan wasan ƙwallo ko 'yan wasan fina-finai ko makaɗa da 'yan rawa a wata duniya can suke ba su da alaƙa da su ta kusa sai dai kawai alaƙa ta su suna bibiyan waɗannan matasan amma wani suka ga yana shi ne da ya ba da rayuwar shi ko duke shi don kare daraja ko mutunci ko kimar wannan abin ƙaunar nashi to dirin wannan so ne wanda yake na rashin tunani na rashin wato sanin ya kamata shi sa insha Allah kamar da muka yi bin nan mun yi magana da akwai wani malami a Kano shine Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwali baban gwali hafizahullah in Allah ya so zai dota zai mana lecture akan akan kwallon kafa hukunce hukuncen kallo da irin wannan fitar da take bi baya game da game da kwallon kafa to jiba kuma jiba kuma misali yanzu irin kaunar da mutane suke ma yan fim mun sha jin labarin aure yana mutuwa akan haka mata aure ga mijinta wanda shine ya kamata ya zama jaruminta amma tana da wani jarumi a industry din yan fim kuma ta yi ta nuna kauna da bibiyan rayuwa da abin da yake yi har wannan ya shiga tsakaninsu da mijinta na wuri an sha yin irin wannan wasu kuma har su tashi kamar yadda shi wancan yayi takanas ta karo su tafi inda wannan jarumin nasu yake duk wannan al'ishku ne cuta ce jama'a disorder ne nau'i ne na rashin samun lafiyayyen hankali wanda mutum yana buƙatar wa'azi da sauraron alkur'ani da zikirori don ya gyara zuciyarsa wani kuma halasi ya buƙaci ma wato taimakon wani ko dai masanin ilimin kwakwale ko masanin halayyar ɗan adam wanda zai ba shi shawara yadda zai rabu da irin wannan cutar Allah shi kyauta ya ce fattamattu'u muqaddimatul watsi shi a jin daɗi da ɗan adam yake da mace a matsayin muƙaddima gabatarwa ga saduwa fa in kana alwatu halalan in matar da zai sadu da ita idan wadda ta halasta gare shi ne halat muqaddimatu to abinda zai yi na magana da runguma da sumbanta da sauran abubuwan da zai mata kafin ya kai ga saduwa da ita idan halas din shi ce to wannan abubuwan da zai mata su ma halas ne wa in kana alwatu haraman idan ko matar ta haramce harumat muqaddimatu to abinda zai yi mata na runguma ko sumbanta shi ma haram wayin kana fi zalika rafdul lil jamal koda kuwa hakan yana nufin in yaki kulawa da ita to yaki ganin kyanta kama fihi rafdun lilazzatil wat'i muharram kamar da a ciki akwai watsi da dadin da za a ji na saduwa ta haram fa inna ma fi zalika mimma yubghiduhu Allah wa yamqutu alayhi abinda ke cikin wato runguma matar da bata halasta ba ko saduwa da ita na abin ki da Allah baya so a azamu mimma fi mujarradil jamali min alhubbil mutadammi yana gaba da abin da ke cikin kenta wanda zai saka sota wadhalika mutadammin li tafwiti mahabbillahi min attaqwa wal afaf wal iqbali ala masalih din wa dunya wanda kuma kusantan matar da bata halasta gare ka ba zai sa a yi asaran abin da Allah yake so na takawa da, da iffa kamewa da kuma fuskantar abin da yake da amfani a duniya da addini a azamu wannan ya fi girma bi kasirin da yawa min mafi fiha min mujarradi hubbil jamal fiye da abin da ke cike na san kyau wato mutum ya guje ma mata waɗanda ba su halasta gare shi ba ya guje ma duk abin da bai halasta gare shi ba ya fi mushi amfani ta hanyar samar da takawa da kamewa da kuma fuskantar abin da zai mishi amfani a duniyarsa da lahirarsa ko da wannan abin yana da kyau abin da ke cikin waɗancan ayyuka da za su amfane shi yana gaba da wannan kyan falihaza kana ta hadihi mazmuma don haka irin wannan alaka ta zama abin zargi manhiyan anha kuma aka hana hatta harama shari'u an nazara fi dalika bi ladzatin wa shahwa har shari'a ta hana kallon matar da bata halasta ba kallo na jin daɗi ko sha'awa wa bi ghairi ladzatin wa shahwa aka hana kallon ma ba da jin daɗi ba ba da sha'awa ma an hana aka ce kawai al'ula wadda kai ba da sani ba ita ce kai ta halasta gare ka wai za khafa nazara annaziru wai za khafa naziru fitnata idan khafa naziru fitnata an hana kallon da ba na sha'awa ba ma idan shi mai kallon yana tsoron wata fitina za ta iya biyo baya wal fitnatu makhwafatun fi nazri ila al ajnabiyati al hasana kuma fitina abun tsoro ne faruwarta ana tsoron faruwar fitina idan mutum yana kallon wato ajnabiya wata ke kyakkyawa matar da bata halasta gare shi ba kyakkyawa in kana dimantan kallonta to akwai yiwuwar fitina ta biyo baya wal amradul hasan hakanan kuma kallon namiji wanda yake kyakkyawa ba shi da gemu ga maza masu irin wannan tunani murɗaɗɗe na 'yan luwaɗi to shi ma yana iya biyo baya da fitina fi ahadi qaulayil ulama kamar da malamai suke fara alladhi yusahihu kathirun min ashabi shafi'i wa ahmada wa ghayruhuma wanda wannan magana da dama daga cikin masu bin tafarkin shafi'iyya da tafarkin hanabila suna faɗan wannan magana kuma suna inganta ta wa hadha qad yaxtalifu bi ikhtilafi al'adati wa taba'i ko da yake wannan yana iya sabawa gurgurdan al'adu da ɗabi'u ba kowa ne da ya kalli namiji zai ji sha'awarsa ba a matsayin shi na namiji dan uwansa ba kowace mace bace da ta kalli mace ƴar uwata za ta yi sha'awarta a matsayin ta na mace ƴar uwata amma in aka samu sabawa jinsi domin shine asali namiji ya kalli macen da ta shigaransa za ta burge shi haka macen ta kalli namijin da ya shigaransa ta za ta zai burge ta to amma jinsi ɗaya ba wannan sai wanda yake da inhiraf yake da deviation daga asalin tafarki shine wanda yake da tunani irin na ƴan luwaɗi shine ya kalli namiji zai halarto da irin wannan tunanin a kwakwalwarsa haka mace take da tunani irin na ƴan madugo ko take yin irin wannan lesbianism ita ne za ta kalli mace ƴar uwarta har ta sha'awan wasu mafatin na jikin mace ƴar uwarta to kaga wannan ba shine asali ba amma musamman a wannan zamanin yaɗuwarsa ta yi yawa ta ya yaɗu sosai a cikin mutane abin sai dai a ta addu'a da fatan Allah ubangiji ya tsare mana al'ummar mu malam yace wan nadhru wa amma nadhru lil haja min ghairi shahwa wala ladhatin fayajuzu amma kallon da zaka yi mamace na bukata ba dan sha'awa ko jin dadi ba ko to wannan ya halasta kaman kallon da za a yi dan aure kaman kallon da likita yake ma patient dinsa ko kallon da jami'in tsaro yake yi ma mutanen da yake bincike a kansu ko makamantansu ko wani dalili irin haka ko a wajen wata interview ko wani screening to wannan idan akwai bukata to ya halasta wani hada lam ya'muru Allahu wala rasuluhu wala ahlul ilmi wal imani bi ishqi suwaril jamila dan haka ba za ka taba samu wani dalili a cikin alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ko manzansa ya umarni ko malamai suka yi umarni ko masu imani suka yi umarni cewa a kaunaci wani abu mai kyau dan mujarradin kansa babu babu wannan a cikin addini wala asnau ala ma kana kadhalika babu kuma wata aya ko hadisi da take yin yabo akan wannan aikin wa kadhalika al-uqala'u min jami'il umam haka nan duk masu hankali a cikin dukkanin al'ummomi ba sa tsaida wato dalilin kauna ya zama kawai mujarradin kyau na zahiri a ce akan shi ai ta kaunar wato halittu walakin na ta'ifatan min al-mutafalsifa wala mutasawwifa amma an samu wasu daga cikin masu bin salon falsafa da sufanci ta'muru bidhalika su suna umarnin mutane da haka wa tusni alaihi suna cewa abu ne mai kyau lima fihi za'amu suna riya cewa a cikin haka wai akwai min islahin nafsi wa riyadatiha akwai gyaran zuciya akwai kuma yi ma zuciya training wa tahdhibul akhlaq da kuma gyaran hali waqtisabi as-sifatil mahmuda da kuma samun siffofi na kyau muna abin yabo min samaha kaman wato abin nan hakuri washaja'a da dauriya da jarinta wal ilm da ilimi wal fasaha da iya zance wal ikhtiyal da zurfin tunani akwai sufaye wanda suke da guluwi suna da irin wannan tunanin suna halasta wa kansu cewa su dinga kallon halittu masu kyau tun daga kan tsuntsaye ko bishiyoyi ko nature to kuma har zuwa halittu mutane yan uwansu su dinga cakuɗe ɗeniya maza da mata su dinga sakewa da junansu suna magana da junansu suna keɓancewa sai su ce hakan zai koya maka ka saba da wannan yanayi har za ka wayi gari baka da matsala da su za ka dinga shiga cikin mata ba ka jin komai saboda ka saba da su wai ka yi training akan haka za ka dinga wannan kuma zai taimaka maka ya buɗe ƙwalwarka ta yi tunani iri daban-daban kuma za ka samu ilimi da jarinta wajen iya jure sarrafa sha'awarka haka suke wannan mugun tunanin wanda ya saba wa tunanin da shari'a ta kawo wannan kuma sun ɗauko shi ne daga cikin abin da suka ɗauko daga falsafa da aka aro ta aka shigo da ita cikin gidan musulunci ya ce hatta anna ta'ifatan min falasifatin rumi wal fursi wa manitta ba'ahum min al-arabi ta'murbi har aka samu su daga cikin malaman falsafa a ruma da farisa da cikin larabawa waɗanda suka bi wancan salon suna umarni da irin wannan barna wa kadhalika ta'ifatu min al-mutasawwifa haka nan wasu daga cikin ƴan dariqo sufai hatta yaqulu ahaduhum harkata ɗayan suna cewa yanbaghi lil muridi an yattakhidha lahu sura yajtami'u qalbuhu alaiha ya kamata ga muridi ya samu wani hoto wato in suka ce hoto suna nufin wani wata halitta mai kyau wanda zai Allah zai zai rataye zuciyar shi da ita kuma yantaqilu minha ila Allah sannan daga kuma kan wannan halittar sai ya hau ya kai ga ta'allaquwa da Allah mun tuna a baya an ya bayyana mana cewa abinda suke nufi da wannan suna cewa to ai waɗannan halittun masu kyau aikin Allah ne abin yabawa ne gwanin aikin Allah ne gwaninta ce ta aikin Allah da ka su suna appreciating aikin da Allah ne na gwaninta na halittar halittu masu kyau to da ka sai mutum ya samu wata mace guda ɗaya ya jarabtu da ƙaunarta da sunan wai yana yin haka ne don yabawa aikin da Allah ya yi na kyautar halittarta to daga nan kuma sai ya ciratu zuwa ga alakanta ran shi da kaunar Allah wannan falsafa ce tasu wadda bata da asali a addini wa rubama qalu innahum yashhaduna Allah fi tilka sura to kama ji magana har ma sai su ce ai su suna ganin Allah ne a jikin wannan sura duk sanda suka kalli wannan halittar to suna ganin Allah ne ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira wa yaquluna hadhihi mazahirul jamal sai su ce wannan ai shine tsantsar kyau wa ya ta'awwaluna qawlahu sallallahu alaihi wasallama sai su dinga murde ma'anar maganar manzon Allah da yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamal ala ghairi ta'wilihi su dinga yin wannan magana fassarar da ba ita ce fassarar da take daidai ba kamar yadda muka ji a baya fa haula'i mala yace kaga waɗannan wa amsaluhum da ire-iren su mimman yadkhulu fi zalika wanda suke shiga cikin irin wannan badala yaz'umuna anna tariqahum muwafiqun li tariqil aqli waddini wal khalqi ko wal khulqi suna ganin cewa tafarkin da suke bi wannan tafarkin na haiwaniya ya dace da tafarkin hankali ya dace da tafarkin addini wal khulqi ka karanta da wal khulqi ya dace da tafarkin kyawawan dabi'u ko kuma wal khalqi ya dace da asalin dabi'ar halittar da Allah ya duk ana iya karanta shi da wannan wasalin amma mai alkhalq zai fi fitowa fili saboda abinda zai bayyana a ƙasa na hujjoji wa inin daraja fi zalika min al-umuri al-fahisha man daraja koda garin yin wannan aikin na sakankancewa rayuwarsu da biye ma kyakkyawar halitta da ƙaunarta babu shamaki babu dabaibayi babu iyaka koda zai kai su ga alfasha zai kai su ga alfasha wa haula ilahum nasibun min qawlihi ta'ala to waɗannan za su samu rabo cikin fadin Allah da Allah yake cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la yamuru bil fahsha in suka aikata wani mummunan abu ko alfasha sai su ce ai haka muka samu iyayen mu suna yi kai haka ma Allah ya ce ai sai Allah ya mazai ba su amsa ya ce lalle Allah baya umarni da mummunan aiki wannan maganar larabawa ne da suke yi a bisa tafarkinsu na jahiliya malam yace lakin al-arab alladhina kanu sababa nuzuli hadhihi al-aya sai dai su larabawa wanda a sanadiyyarsa aka saukar da wannan ayar innama kanat faishatuhum menene laifin da Allah ya kira da suna al-fasha anan allati qalu fiha ma qalu wacce suka ce wai Allah ne ya umurce su wacce suka ce sun tarar da iyayensu akai wannan alfasha ita ce tawafuhum bil baiti ura yin tawashi da dakin Allah tsirara li itiqadihim anna thiyabahum allati asaw Allah fiha la tasluhu an yu'bada Allah fiha saboda suna kudirce wani abu cewa suturar da suka je suka saka suka yi ta'addanci suka shagiya suka yi zina suka yi caca suka yi duk barna to bai kamata kuma su sake sa wannan tufar su zo ɗakin Allah su bauta wa Allah ba lakin suka zo sai su cire tufansu fakanu ya tanazzahuna ibadatan lahi an mulamasati thiyabihim daka sai suna raba suna tsarkake bauta Allah daga sanya wannan tufa fa yaquna fil fahisha to garin haka sai suke fadawa cikin alfasha shine bayyana cikin tsarecin su da yi wa Allah wancan mummunan tunani Allah ta hiya kashfa aurati aurati wa amma haula'i kaga su laifin da suka yi larabawa kokari ne ma na tsarkake Allah kokarin ganin cewa abinda suke da shi na sutura bai dace su kai shi dakin Allah bane kaga suna da wata manufa mai kyau game da abu amma da haka Allah ya zarge shi ya zarge su akai wa amma haula'i fa amruhum ajallu wa a'ba su ko waɗannan masu sakankancewa su kaunaci ababe masu kyau babu tsari to abinsu ya fi al'amarinsu ya fi wannan girma if ghaitu ma kana ula'ika yaf'aluna dan su waɗancan larabawa tsantsar abin da suke yi ƙarshen shi shine tawafin rijali wan nisa'i uratan mukhtalitina tawafin da maza da mata suke yi tsirara kuma suna cakuɗewa da juna hatta kanatil mar'atu minhum taqulu har akan samu ɗaya su takan ce al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu takan ce a yau tsaraici na zai bayyana dukansa ko kuma wani sashe nashi wa ma bada minhu duk abin da ya bayyana na tsaraici na fala uhilluhu ban yarje ma duk wanda ya kalla ba Allah isa ga duk wanda ya kalla to kaga su suna ma tsaraicin amma suna jin kyama suna jin takaicin kada wani ya kalli tsaraicin su wanda bai kamata ya gani ba walam yakun dhalika al-ikhtilatu wal-istima'u illa fi ibadatin zahira kuma ibada ce sananniya wadda ake a fili kowa yana kallo a Ka'aba ana dawafi ana ake wannan tsarecin la yata'atta fiha fi irin fashatul kubra wanda bai yiwuwa a wannan wurin ayi wannan babba alfasha ayi zina walam yaqsudu bit'arri illa tanazzuha min libasid dunubi biz'amihim kuma su basu guje ma basu nufaci tsiraici ba sai dan su guje ma abinda suke ganin cewa wato yin ibada ne da tufafi mai zunubi kamar da suke cewa wannan fikira suke nan kamar da yake cikin tafsirin al'imamu al-tabari a cikin jut'in shi na goma sha biyu wajen abin nan tafsirin waccan aya ta cikin sotul a arafi ne gun a wurare daban-daban ibn timiya ya yi magana akan wannan matsala shi al-tabari ya ambata daga fassara wannan aya daga mujahid yake cewa na tambayi ibnu abbasin game da wannan fassara na ce mishi qultu kanatil arabu ma ada quraishin yatufuna bil baiti fi thiyabihim allati labisuha la yatufuna bil baiti fi thiyabihim allati labasuha labisuha larabawa sun kasance in banda quraishawa a cikin su suna kewaya wa Allah ba ɗakin Allah suna kewaya ɗakin Allah ba tare da tufafi ba yata'awwaluna fi dhalika annahum la yatufuna fi thiyabin asawullaha fiha suna cewa ba za su kewaye ɗakin Allah da tufar da suka yi sabon Allah ba wa kanat quraishun wa humul humsu su quraishawa sune masu tsarki sune masu tsafta sune makusanta ɗakin Allah yatufuna fi thiyabihim su suna dawafi da kayan su wa man a'arahu ahmasiyun thawban tafa fihi ko kuma ka zo kai bako kana da dan uwa ko aboki ko wanda kuke mutunci da shi mutumin makka ba quraishi sai baka aran tufa shi sai kai dawafi da shi ko kuma ya baka haya wa man ma'ahu sabun jadidun ko kuma ne go da sabon tufa da bai taba sawa ba tsafa fi shi ma sai ya dawafi da shi thumma yulqihi fala yata mallakuhu ahad sannan in ya gama sai dai ya yadda wannan tufa babu wanda zai mallaki tufa faman lam yajid sabun jadidan wanda bai da kaya sabo wala a'arahu ahmasiyun thawban kuma wani mutumin makka bai bashi aran kaya ba fafa uriyana sai ya dawafi tsirara haihuwa uwarsa to su ne suke samun wancan matsala ina fata mun gani shi ne yake cewa walladina yajtami'una minar rijali wan nisa'i wal mardani li sama'il muka'i wat tasdiya amma su ko masu haduwa mazaje da mata da, da, da samari marasa gemu da suke haduwa don sauraron kiɗa da waƙa da tafi wa yutfi'unal masabiha sai a shiga cikin coci ko cikin wani hall ko wajen wani taro sai a kashe wuta hatta la yara ahaduhumul akhar ai zama ɗayan su bai ganin wani kowa bai ganin kowa ana cikin duhu hatta jitama'u ala ghina'in wa zinan wa matsa'ima khabitha sai dai su haɗu akan raye-raye da kaɗe-kaɗe da zinace-zinace da cin munanan abinci naman alade da makamantansu da giya wa ja'alu zalika ibadatan kuma a ce wannan bauta Allah ce fa haula'i sharrun min ula'ikal bila raibi waɗannan sharri ne sun fi waɗancan larabawa sharri babu shakka akan haka fa yana haula'i fatahu abwaab jahannama domin wannan sun bude kofofin jahannama ne wannan kuma shine abin da suke wanda an aro shi ne daga addinai waɗanda ba na musulmai ba addinan kirista da makamantan su ne suke da irin wannan ɗabi'a akwai akwai programs wanda za a idan an zo kawai in an taru maza da mata a cakuɗe kawai za a ba da oda a kashe wuta shi kenan duk abin da mutum zai a wajen sai a wannan vigil ɗin haka za a yi taɓarna tsawon dare babu wanda zai iya tantance yawan ɓanna da aka yi ba Allah ba tun daga zina da shaye-shaye da fadace-fadace da cin abin da ya haramta na giya ko naman alade ko naman kare kuma kamantarsu to kuma wannan a zo kuma a ce ana yi da sunan ibada to kaga ya fi komai matsala ba kama rawa abu hurairata kala kamar da abu hurairata wato ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma aktharu ma yudkhilun nasa annara yace ya manzon Allah me mafi girman abin da zai kai mutane wuta faƙalar ajuwafa ne nabi ya ce ƙofofin nan guda biyu alfamu baki walfarju da al'aura saboda mafi yawan kamar yadda yake cikin tufatun ahawazi da ya sharhin wannan hadisi yake cewa li'annan mar'a galiban ma ya ka'u bi sababihi ma fi mukhalafati awamirillah saboda dan adam a sakamakon bakinsa da farjinsa yake fadawa cikin da dama daga cikin saban Allah da harshen shi wanda shine kamar da annabi ya faɗa ma'azu yake cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi bana ga maka abinda shine madaurin duka ayyukan na alkhairi ba da tauhidi da ayyukan ibada na wajibi da mustahabbai da azumi da aka ce kariya ne da sadaka da aka ce tutfi'ul khati'a da wane ne annabi ya ce ala ukhbiruka bi malaki zalika ko bi milaki zalika kullihi bana ga maka madaurin wannan gaba ɗaya ba shine harshe har mu'azu yake mamaki yake cewa yanzu nan harshe zai kai mutun ga barna to zai kai mutun ga wuta to harshe kuma aka magana akan shi ana magana akan abin da ke faruwa da shi na maganganu da abin da ake amfani da shi na a ci ko a sha wanda bai halasta ba duk waɗannan za su iya kai mutum wuta ko kuma su ne mafi girman abin da ke kai mutane wuta waɗanda ake magana a nan annasu ana nufin musulmai musulman da za su shiga wuta galibi abin da kai su wuta kenan ce kuma farji wanda kiyaye shi na daga cikin mafi girman matakan addini matakan nagarta addini mutum ya kiyaye farjin shi daga zina ko ta kiyaye farjinta daga zina da sauran barna to wannan matakai ne masu girma shi sa Allah ya lissafa su a cikin siffofin muminai wallazina hum li furujihim hafizu haka Allah ya lissafa daga cikin waɗanda suke iya kiyaye a a farjojinsu wannan hadisi ne kyakkyawa limamu tirmidhi ya ruwaito shi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayan وكذلك روي عنه أنه قال هكذا كما النبي كيتشوا أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن النبي يتشي صلى الله عليه وسلم يتشي ما في جرمان أبن دنكي سورة تاموكو شيني الشعوة ودا تساكوكو كركتي الغي تكيكو كركتا في بطونكم كما دا أبن دكوكي تشي أتشنكو wa furujikum game da al'auraku wa mudillatul fitan da fitintunu waɗanda za su halaka ku a wata riwaya wa mudillatul hawa da san zuciya wanda zai halaka ku isa Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa dayan fa wa amma fa amma ne kuku fa'amma man tsaga wa asarar hayatar duniya shi ne sha'awa-sha'awa wanda ya ɗagawa ya girman kai ya zaɓi rayuwar duniya fa'inar jahima hiyar ma'awa Allah ka tsare mu wafi sahihi an abi horerata an na rasulallah sallallahu alaihi salama kala annabi ya ce hujibatun naru bi shahawat an kewaye wuta da sha'awa wa hujibatun jannatu bil makari an kewaye aljanna da ababen ki wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim wa fi riwayatil muslimin huffat an rufe ta an lullube makana hujibat mai kun an kewaye imam muslim yake cewa wannan hadisin yana daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min badi'i balagati alaihi salatu wasalam don ma wanda kwatan da shine kaman wani shinge ne aka yi guda biyu daya aljanna ce a cikin shingen daya kuma wuta ce ba za ka kai ga aljanna ko wuta ba sai ka keta wannan shingen to shingen da ake ketawa a kai wuta shine sha'awa ce aka kewaye ta da ke shingen da ake ketawa a kai aljanna shine ababen ki in ka lissafa da kyau za ka ga haka alal misali abubuwan da za su zama ɗan adam yana ƙyamarsu yana jin wahalar yinsu za ka ga su ne abin da ke kai mutane aljanna farko misali tun daga kan bautar Allah ibada jirin wala da ibada take da ita sallah tsayi da sallah da muwazaba akanta dagewa wajen azumi dagewa wajen sadaka iya gintsa fushi kyautata ma bayin Allah biyayyar iyaye ahuwa da da da, da gaida mara lafiya da halartar jana'iza waɗannan ayyukan duka da ake samu lada da su jibin da suke da wahala suna da wahala kana jin kasala kana jin baka so kai kana jin kana da wani abu da shine priority a gurinka wane ne yake iya hakuri sai wanda yake sai yayi da gaske a cuce ka a baka hakuri sai kai da gaske zaka iya hakura hakuri akan da'a hakuri akan a ce a kawo sadaka za a aikin addini a kawo sadaka za a ba wani mabukaci hakuri akan wato abin nan damuwar rayuwa sannan iya gintse fushinka sannan nacewa akan bautar Allah sannan haƙuri da kau da kai da tashi ka yi ibada cikin dare yin azumin nafila yin sadaka da dukkanin ayyukan suna da wahala kudi jikinka na jin wahalar tashi ko kana jin wahalar saka dukiyarka a ciki amma ayyukan shiga wuta fa dama ɗan adam yana son waɗannan baɗala yana son ya birge yana son ya fi kowa yana son ya zagi uban kowa kamar da ake cewa ya ciwo kowa mutunci ba damuwar shi bane yana son ya bi sha'awa ta farjinsa ko sha'awa ta abincinsa ko sha'awa ta aljihunsa ko duk wani sha'awa-sha'awai na tara ababen rayuwa waɗanda aka ce zuina linnasi hubbu shahawati da sauransu mutane sa su tara dukiya ba damuwar su bane su zama ta halas suna da sha'awa a ce suna da wannan arzikin kuma duk wani mai arziki to talakawa suna sha'awarsa ya laitan na mithla ma ya qaru ba damuwarsu bane akan cewa yayin ya samu kuɗin ko kuma me yake da su ko me hisabin da zai bi baya kansa damuwarsu kawai ya za a yi su samu irin nashi ya laita lana ba haka bane ko tunanin mutane mutane suna son su ga sun mallaki tsala-tsalan mata da 'ya'ya da gidaje da ƙarfin sarauta kuma suna so su zama suna da samun lokaci da za su yi baɗala su shakata su yi tafiye-tafiye su je wuraren da ake bukukuwa da wasanni su hole wannan yana cikin dukkan mutane suna da wannan tunanin kala ka ga hamatan da ake ce ma ustazai amma ka zo biki me suke za ka rasa wace ce ustaziya wace ce malamai islamiyya wace ce dama can yan duniya ce wata yan duniya ma ta dinga labari ta ce malama a shirki ma ki iya rawa haka misali tana ganin malama ba ta yi ta iya rawa malama ce ta islamiyya amma aka zo in ta fara girgizawa ba za ka gane ta ba to duk dan adam yana son wannan dabi'ar yana son yayi mamaya yana son yayi zalunci yana son yayi babakere yanzu ji ba dai mu a irin kasar mu Najeriya yadda misali satan dukiya al'umma har ya zama ba ma laifi bane har wanda ma bai satan to shine ake ganin ma wawa ne mara hankali ne bai san abin da ya yi akan wannan kujerar ba dole aka ɗora shi akan wata kujera wadda a ƙarƙashinta za ka iya kwasan dukiya al'umma to za a yi ta maka murna ne za a yi ta babanka da 'yan uwanka da 'ya'yanka murna cewa babanku ya more ɗanki ya kin sa a haihuwa an ba shi kwamishina an ba shi darakta an ba shi kai hata ya zama ofisa ma wannan abin banza saboda zai dinga haɗa kai da waye da ne ko suna satan ansa da shi da da shi da yaran ana ana samun kuɗi exam officer aka baka wallahi an dinga maka murna kenan exam officer a secondary school saboda an baka kujerar da zaka ci haram zaka samu haram available inda kana so in kuma ka je ka kici to duk mutane za su dinga ganin cewa baka da hankali wani bai san ciwon kanshi ba ba zai yi kokari ya samu wani abu ba ya zaka zo kana kansila shekara biyu ba abin da ka samu me ka je yi wannan siyasa ba ana yi ne dan a samu ba to kaga duk waɗannan sha'awan sha'awan haka rayuwar mutane take da haka kuma su ne abin da suke kai mutum zuwa ga wuta da haka annabi yake cewa misali na kamar mis da ku kamar misalin mutum ne ya hura wuta yana jin dumi sai fari da kwari suna so su ga haske sai su zo kuma za su fada wutan ya dinga ture su yana ture su yana ture su a imamu nawawi yake cewa amma waɗannan sha'awa sha'awan da za su kai mutum wuta to ana magana akan sha'awa ce wata ke ta haram wanda ya halasta to baya ciki wanda ya halasta na abincin da ya halasta da da matar da ta halasta ga mutum da sutura ta halasta ga mutum baya cike ce amma fa wa yukrahul iktharu minhu ana kin abin da yake na halas ma ka zake a ciki yace fa innahu yumitul qalb yana kashe zuciya wanda kuma yana daga cikin hanyoyin da shi kai ke biya halakar da kai in ka ka kiyin shirka ka kiyin bid'a ka kiyin kabira ka kiyin kaza to sai kai ka zuwa ga nacewa akan morewa halas kamanta da komai sai ka zama abdul batsali kawai in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr baka da wani tunani kawai sai irin tunanin yan duniya cewa daga duniya sai ka nuna baka kanka wani tanadi na rayuwa ibnu ibnu jawzi yana magana akan misalin masu dukiya da ba sa yin aikin alheri da ita ce kamar misalin mutum ne wanda aka bashi ajiyan wani abu kuma aka ba shi damar ya amfana da abin sai ya ki amfana da shi kuma aka gaya mai cewa fa ran da aka zo karɓa za a mai lissafi na keke da keke akan abin ya amfana ko bai amfana ba dukiya Allah ce dama ya baka ajiya wa an fi kun ma jalakum mustaklafi fi ya baka dama ya ce ka ci moriyarta ka ciyar zai biya ka bashi bashi zai biya sai duka kin wannan ka ajiye kuma ranar da ya zo sai maka hisabi akai sai zama a nan duniya kai baka mori dukiyar ba a can lahira kuma ka sha wahalar rigima a kanta domin yana daga cikin tambayoyi asasiya da ra'ayi sai an tambaye shi an malihi kaifa tasaba wa fima anfaqa ya kai ka samu kuma ya kai ka ciyar duk waɗannan abubuwan sha'awar su ne aka kewaye wuta da su da haka kuma mutane su ne za su je su karya wannan shingen sai su fada wuta abubuwan da kuma aka kewaye aljanna da su abubuwan ƙi ne to mafi yawan mutane ko ba za su je inda abubuwan suke muke tun farko ba za su je ba suna ƙin wannan abu ko mun gane da haka ba za su kai ga aljannan ba sai dai in Allah ya musu rahama saboda asalin imani da suke da shi malamai suka ce duk wannan ana magana akan mutanen da suka yi imani ne ummatul ijaba da su ake wannan zancen kuma ka kalli waƙe umu shine abin da yake faruwa jama'a Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya sa mu samu ƙwarin gwiwa da zamu yi ayyukan alkhairi mu daina wato wasa da rayuwar mu muna sawarwani Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh